الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wadiya ta gabata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nanata mana ganin irin wannan lokaci mai albarka a yau goma sha bakwai ga wannan wata na Ramadan. Shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu lissafin hijira ta yi daidai da takwas ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin wannan sura suratun nisa jiya mun tsaya aya ta hamsin da tara yau mun tashi aya ta sittin daidai Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa alam tara ai ka sani ilal ladina game da sha'anin wa'annan da yaz'umuna suke riyawa annahum cewa su amanu bima unzila ilayk wai su ma sun yi imani da abin da aka saukar maka shi ne alkur'ani wa ma unzila min qablik da littafin da aka saukar ko littattafan da aka saukar min qablika gabanninka kaman injila kaman attaura kaman zabura da sauransu Allah ya ce to kuma sun yi imani da qur'ani a baki inda suka faɗa sun ce sun yi imani da attaura da injila da zabura amma me yasa yuriduna an yatahakamu ila tagut wato shine suna kai hukuncin su ko suna nufi an yatahakamu a tsakanin su su dinga hukunci ila tagut wato izuwa ga wato tagut wannan da ake kira tagut din shine ka abudul ashraf wato shine yake jan akalansu zuwa ga halaka zuwa ga fata to idan gaskiya sun yi imani da qur'ani sun yi imani da injila sun yi imani da zabura sun yi imani da attaura to ai ya kamata su yi hukunci da waɗannan littattafan da suka yi imani da shi ba su yi hukunci da wato hukuncin wanda bai yarda da waɗannan littattafan ba kuma hukuncinsa ya saba da wato hukunce-hukuncen da ke cikin wannan littafi kuma wa qad umiru an yakfuru bihi gashi kuma an umarce su da su butulce masa su masa tawaye ma'ana shi su bar wancan mutum da ake kira shi ka abubunul ashraf din wa yuridu shaytanu Allah ya ce to amma dai shaydan ne yake nufi an yudillahum ya batar da su dalalan bata ba'idan manesancin bata wato batan da ba anan ma kusa take ba kenan balle alalubu ta hanyar ya za a yi a warware a samu kuma shiriya a cikin ta sai Allah ya ce وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato bayan an faɗi wannan mutum da ake kiran shi a ka abubun wa ashraf din nan sai Allah yace wa idza qila lahum duk yayin da aka ce musu ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa Allah ya ce wai za ki lahum duk yayin da aka ce musu ta'alau ku taho ku zo ila ma anzalallahu ga hukuncin da Allah ya saukar a cikin alqur'ani ku yi hukunci da shi wa ila rasuli ku taho zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shi ya sanya qur'anin yake ya muku bayanin yadda qur'anin yake shine ma'ana hadisansa in kuma yana da alaihi salatu wassalam shi da kansa ra'aital munafiqina sai kaga su munafikan nan yasudduna anka suna kauda kai gabarinka sududa wato kauda kai da an kira su an ce to ai ba ka abubunul ashraf ya kamata ku je wajen shi ba wajen manzon Allah ya kamata ku zo to sai su kauda kai ba za su zo ba to me kuma Allah ya ce فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إيثانا وتوفيقا
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم آه ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا الله تعالى يتي فكيف يا يا سكي أيكة أبو إرم wannan. sun ce sun yi imani da littafi littafi ya faɗi abu su yi hukunci da shi ba ga wanda bai yi imani da littafin ba sun kuma sun ɗunguma sun tafi wajensa suna karɓan hukunci shi ne fa kaifa to yaya kake gani iza asabatun musiba wato idan wato horo daga Allah ya same su bima qaddamat aidihim saboda abinda hannayensu suka aikata ana saboda abinda suka aikata na laifuffuka summa ja'uka sannan su zo wajenka yahlifuna billahi suna maka rantsuwa da Allah suna ce maka in aradna wallahi ban mulki wani abu da muka kai hukunci wajen wancan illa ihsana wato sai dai dan gyara to gyara kwaje gyara inda ba gyara shine illa ihsanin sai dai dan gyara wa tawfiqa da kuma wato daidaita tsakanin waɗanda suke da husuma kaga da haka suke fakewa wato tunda ba jituwa tsakanin wane da wane to mun je wajen wannan mun je wajen wannan dan mu daidaita tsakanin su ne kaga abin da suke wato fakewa da shi to kuma me Allah ya ce أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Allah ya ce ula'ikal ladzina ya'lamu Allah wa'annan sune wa'anda Allah yake sanin ma fi qulubihim menene yake cikin zuciyoyin su na daga munafurci da ƙarya da uzuri wanda yake ba uzuri ba wato uzuri ne wanda suke kirkira su faɗa Allah ya ce fa a'rid anhum ka kauda kai gabarin su ya ma'aikin Allah wa'izhum ka musu wa'azi ana ka tsoratar da su fa Allah ya tanada azaba ga masu irin wannan ta'ada, masu irin wannan hali. Wa kullahum sannan ka gaya musu fi anfusihim su ji a cikin ransu abinda zaka gaya musu ya ratsa su. Kaulan ya zama magana baligan mai tasirantuwa a cikin zuciyoyinsu. Ana ka musu magana da za ta jijjiga su na gaskiya. Idan da rabo da tunani da hange to sai su bar wancan bata da halaka sai su dawo abin da yake shine daidai. To me kuma Allah ya ce?
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Allah madaukakin sarki ya ce walau annahum ina ma da sun gano su dinnan iz zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kansu inda Allah ja'uka za su zo wajenka ya rasulullah fastaghfirullah su nemi gafaran Allah a gabanka to ba zan gafarta musu ba wasu tagfaru lahumur rasulu sai idan ka ce in gafarta musu Bana duk wanda yake da wata bukata ya zo wajenka to bukata ta biya. Allah ya ce lawajadullaha wallahi duk wanda ya zo wajenka to ya samu Allah. Duk wanda ya same ka ya samu Allah. Shine wannan fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasulu sai ce lawajadullaha tawwabar rahima. Wallahi da sun samu Allah tawwaban mai yawan karban tuba rahiman sannan kuma mai jin kai wannan aya ta tattare dukkan abin da ake son a samu Allah yana cewa duk abin da kake so nawa to je ka wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da fuskoki guda biyu fuska na farko ga ka ga ma'aiki kana kallon sa kana jin maganar sa zo da bukatunka ka zazzage a gaban shi bukata za ta biya na farko na biyu kaman yanda ya faru da Imam Malik da Abu Ja'far a Rauda wato Abu Ja'far malami ne mutafannini yana daga cikin malaman duniya to yana da bukata a wajen Allah yayi yayi yayi yayi bukata ba ta biya ba to ran da suka hadu da Imam Malik a Madina a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a raudar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi Abu Ja'far sai kokawa Imam Malik ranka dade ina da haja ko ina da hajoji ma'ana bukatu a wajen Allah har yanzu bukata bata biya ba a wajen Allah har yanzu bukata bata biya ba sai Imam Malik ya nuna mishi kabarin Annabi yace je ka faɗi bukatar anan yaje faɗi bukata yace domin a babanmu Adamu ma da abin ya cirke ya kira Allah ya kira Allah Allah ya kula shi ga inda yazo so da haka kuma buƙatar ta biya to shine Abu Ja'far ya fuskanci raudar Annabi yana addu'a buƙata ta biya to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da amfani yana da taimako da ma'anar wannan aya fuskokinta guda biyu duka ta nuna haka fuska na farko munasabar da ta sauka fuska na biyu wato istinbadi da iktibasi da Imam Malik yayi da ita akan cewa ko da ma'aiki bainan alaihi salatu wassalam to lallai ana tinkaran sa kuma a samu fa'ida a samu kuma biyan bukata yanzu wannan tarihi da sanin ma'anar wannan aya ba wai malaman dariƙa ne kawai suka sani ba domin duk littafin tafsiri inda kana ɗauka ka buɗe ka karanta ka duba sharhi ka karanta ka duba bayani ka karanta ka duba ma'anoni ka karanta ka duba tarihi da kisas ɗin ayan ka karanta to zaka ga duk waɗannan abubuwan da na faɗa zaka same su a ciki to idan ko haka ne me yasa wani zai ce zuwa wajen annabi kuskure ne idan ko haka ne me yasa wani zai ce annabi ba shi da wani taimako da zai iya maka alaihi salatu wassalam kaga rashin fahimta ko an fahimta amma da yake akwai ciwo na kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ma maganan kowa da ka sani a duniya manzon Allah ya taimake shi kowa da ka sani saboda a cikin suratul anbiya ya Allah ya ce wama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba wai jinsin mutane kawai ba aljanu mala'iku ƙwari tsuntsaye dabbobi dukkan halitta gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce shi rahmatin to idan ko kowace halitta manzon Allah rahmatin menene rahama ka bincika abin da ake kiran shi rahama abin da ake kiran shi rahama shine kai laifi da za a azabtar da kai a barka sannan kana da bukata ta dalilin wannan a yi maka sannan aiki ne za ka yi a baka lada goma ta dalilin wannan a baka dubu a baka dubu kaga ai sanadiyan wannan an taimake ka wannan ya taimake ka ai ko mutum ya sani bai sani ba ya yarda bai yarda ba wannan aya ta cikin suratul nisa da muka karanta yanzu wa ma arsalna min rasulin da wancan na cikin suratul anbiya ayoyin ma suna nan da yawa da irin kaman wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ga sunan dai a cikin alqur'ani wanda zaka ga dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yake yake yake abu kuma wani abun ma zaka ga annabin ne yake yi alaihi salatu wassalam yanzu kamar misali sallah hamsin aka bayar manzon Allah ya taimake mu ya dawo mana da ita guda biyar kaga taimako ne biyar din ma yanzu ya aka kare ne kam yanzu da an ce hamsin za a dinga yi da safe hamsin da rana hamsin da asar hamsin magriba hamsin isha hamsin ya kake gani yanzu da asuba biyu ya kake gani azhar biyu la'asar biyu magriba biyu yaya amma manzon Allah ya ba mu dauki ya ba mu taimako alaihi salatu wassalam kuma taimakon ya zama mai fa'ida idan ka dauki suratul nasri za ta warware duk wannan kura-kura amma sai dai mutumin da ya riga ya tafi yayi nisa bai jin kira da Allah ya ce idza jaa nasrullahi nasrullahi dan taimakon Allah ya zo to shi taimakon Allah a hannun annabi yake dan kashi alaihi salatu wassalam idza jaa nasrullahi wal fath da fatu da nasru na Allah yana hannun annabi ne kuma manzon Allah in yayi sai Allah ya ce hakan yayi yanda kai kaga taimakon bayi budin bayi menene duka zai zama da ma'anar wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja haka manzon Allah ya taimaki addini manzon Allah ya taimaki Qur'ani manzon Allah ya taimaki bayin Allah manzon Allah ya taimaki duniya saboda haka da ga yadda duniyar take kiris Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya halakar da duniyar amma Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo duniyar dauki bisa halin da take ciki da bata ya fara mamaya manzon Allah ya taimaki bayi suka zama shiryayyu ya taimake su da imani ya taimake su da musulunci ya taimake su da da da da da, fatahi gashi nan wanda hatta jirgin saman nan da kake gani taimakon manzon Allah ne ai akwai al'umman da suka wuce a baya me yasa ba a ba su irin abubuwan da aka bamu ba wato shi taimako yana da fuskoki guda biyu akwai asali daga inda yake zuwa akwai kuma daga inda yake sauka amma duk inda ya taho daga asalinsa da inda ya saukan duka ana kiran shi taimako ne yanzu misali misali mutum ya sai abu zai raba sadaka sai ba wani ya ce gashi kai ka raba shi wanda ya siya shi ne asalin mai shi shi kuma wanda aka ba a raba shi ne abin yanzu kuma ya dawo hannun shi to duk wanda yake son ya samu wannan abin sai ya je hannun wanda aka ba shi ya raba to kaga taimako daga asali taimako daga kuma hannun wanda aka bawa ya tallafa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai mutum ya yarda daga cikin sunan shi akwai nasu nasu sunan manzo Allah wanda dukka wanda wanda ake sawa nasu takwara ake mishi da manzon Allah kuma ta yi shi sunan ne kawai ba aikin dan so da yawa ana iya sawa mutum suna amma ba zai iya aikin sunan ba to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sunansa yana aikin sunan yana aikin sunan dan haka idan an ce idza jaa nasru to shi kuma annabi sai zama nasir mai taimakawa mai taimakawa addini mai taimakawa qur'ani mai taimakawa duniya mai taimakawa bayin Allah da shi sa ake kiran shi nasir daga cikin sunayensa 200 da wani abu to akwai nasir a ciki alayhi salatu wassalam to nasir me ma'ana sunan shi sunansa yana kuma tabbatar da sunan sunan shine mai asalin sunan ana duk sunan da aka sawa annabi to sai ya aiwatar da abin da sunan ya kunsa alayhi salatu wassalam abun mamaki mutum ya ce wai annabi ba zai ce ba shi da taimako shi ba zai baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga ridda ne ya zama murtaddi ya zama murtaddi saboda haka manzon Allah ko shi ya taimaki duniya ya taimaki duniya waɗanda kafin su zo ma shi ya taimake su alayhi salatu wassalam da wanda suke nan yanzu da wanda ma nan gaba duk za su zo zan Allah shi ya taimake mu kuma Qur'ani ya faɗa saura kiris Allah ya halakar da duniyar duka gaba ɗaya annabi ya ce a shi nan duk kana karanta tarihi an je yaƙi an cire mishi an jefe shi an ce yayi addu'a Allah zai halakar da duniya ya ce wa Allah a'a to cewa Allah a'a ai ya taimake ka ai misali kayi laifi an ɓoye laifin ba a nuna laifin ba ai ya taimake ka kuma laifin da kai aka ce an yafe maka saboda shi ai ya taimake ka alaihi salatu wassalam to da ka taimakon yana nan burjik da yawa ta fannoni kuma mabambanta fannonin sun fi miliyoyi taimakon da manzon Allah ya wa duniya alaihi salatu wassalam mu kan muna so wallahi muna buƙatan taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda basu gane ba irin wannan mutane ne shi manzon Allah wai basu gane matsayinsa cewa wakilin Allah ba yau idan misali aka ce annan plato gwamna baya nan amma ga mataimakin sa kaga duk wani aiki na gwamna fa zai dawo hannun mataimaki ne to idan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kalifan Allah a doran ƙasa kenan ana son a nuna maka duk wani abu na Allah fa na bayi to yana Allah ya danka shi a hannunsa ne alaihi salatu wasallam ko taimakon ko menene ma duka yana hannun shi alaihi salatu wasallam a matsayin sa na wanda shi Allah ya sani mu kuma shi muka sani alaihi salatu wassalam shi ne anan gashi dai wannan aya abin da ta ce وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم سأل الله شيء جاءوك دم mai son ya samu yadda yake so ya zo wajenka wastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul sai ce lawajadullah tawwabar rahima to kuma me Allah ya ce فلا وربك لا يؤمنون حتى يهكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مما قضيت ويسلموا تسليما
الله تبارك وتعالى يتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي قوم يدك مسلمي ده النبي أنقم مكتمه ya mayar da kai musulmi ta dalilin musuluncin nan gyara alakar ka da Allah samun rahamar Allah samun aljanna samun ai an gama maka mayar da kai da yayi musulmi in dai da hankali da tunani to ai an gama maka komai ai taimako iya taimako an riga an gama maka fala wa rabbika Allah ce haka ne ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna wallahi ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun saka a gaba ka zama kai ne mai hukunci wato Allah yana cewa ba wanda zai zama mai imani sai annabi ya kama hannunsa ya nuna mishi ga yadda zaka yi yayi sannan yake zama mai imani inda Allah tabaraka wataala shine fi ma shajara wato cikin abin da ya cakuda bainahum a tsakaninsu summa la yajidu fi anfusihim sannan idan manzon Allah ya nuna musu yace ga yadda za ku yi kada su ji a ransu harajan kunci balle su yi unkuni wato duk yanda annabin yayi idan mutum ya ji kunci ya ji takuri yake ganin to an ce kuma in zo na zo ga yadda aka yi to nan ma an farar da imani sai dai ka karba annabin 100 bisa 100 a baki a zuciya da kuma wato gabobi Allah ya ce min ma kadaita daga abin da kai hukunci da shi wa yusallimu sannan su miƙa wuya su miƙa kai ga hukuncin da kai taslima wato miƙa wuya kada su yi mu'arada ma'ana kada su yi tawaye to me kuma Allah ya ce ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله تعالى يتي ولو أنا داديم كتبنا عليهم زام وجب تامسوا أن اقتلوا أنفسكم شواسيكم كشكاوكم أو اخرجوا من دياركم فوكما سيكم فتدك تكين جدد جنكم Allah ce ma fa'aluhu ba za su aikata ba illa qalilun minhum sai dai mutane kadan a cikin su wato su wasu yahuda wannan kenan Allah yake magana mutanen makka Allah ce walau annahum ina ma da su fa'alu za su aikata ma yu'azuna bi abinda ake musu wa'azi da shi shine yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wa sallam kana khairan lahum to da hakan ya zama alkhairi a gare su wa shadda tasbitan da kuma ya zama mafi karfafa tasbitan wato tabbatar da abinda ake so ya tabbata Allah ya ce walau atainahum ko وإذا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما Allah ya ce to a lokacin da suka miƙa wa annabi kansu ɗari bisa ɗari wato ba a samu tawaya ko da ƙwaya ɗaya cikin ɗari ba to irin wannan bin ne za ka ga zuciya ba ta unguni duk yanda aka ja ta za ta jawo duk yanda aka ce ta yi za ta yi duk yanda aka ce ta bari za ta bari idan dai mi kauya wa annabi ya zama ɗari bisa ɗari to ba yadda za a yi annabi ya faɗa abu mutum ya ɗan ji ɗar haka a zuciyarsa zai zama ya karɓa abin ɗari bisa ɗari yanda yake ne amma da an samu tawaya ko ɗaya ne to fa za a samu matsala to shine ana Allah ke faɗi wa idzal la'atainahu yace wallahi a wannan lokacin da suka tabbata Allah ce wallahi da na ba su da mun ba su min ladunna daga gare mu azran wato lada azimin mai girma wato duk wanda manzon Allah ya ce kaza yayi abu ba tare da ya ji taraddadi ba ba tare da ya ji an takura masa ba ba tare da ya ji yana ganin ai kaza bane to Allah ya ce ya shahu min sa 100 bisa 100 ina tare da shi inji Allah to me kuma Allah ya ce
ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما Allah ya ce bayan na ba su lada 100 bisa 100 kuma ina tare da su Allah ya ce walahadainahum wallahi da mun da dawwamar da su mu ƙara musu haske akan shari'a siratan wato tafarki mustaqima wato madaidaici wato akwai mataki a addini wanda kana cikin addinin ka cika ka tumbatsa a addinin ka kai inda ake so a kai geji to kuma sai a dawo matakin ba maganan wani abu a maganan kuma zai zama riko da addinin kuma ana ta promotion maka ana promoting ɗinka kana daɗa hawa matakan matsayi na darajoji saboda yanayin yadda ka riƙe addinin misali kana addinin kaga kaman sallan asuba an ce raka'a biyu to ka ce a kana neman matsayi a wajen Allah bari kai hudu ko kai takwas ko kai goma asuba ba zai yi ba amma me za ka yi a cikin sallan wanda zai ƙara ma matsayi tunda ita sallan ba za a ƙara ta ba to sai a ce maka kai ikilasi kai khushu'i kai hudur kai kaza kai a cikin sallan wato shine mutum yayi tsantsaini ya zo sallar sai kakkaɓa zuciyarsa daga tunanin duniya mu'amalolin duniya ya sa Allah a zuciyar ya cire komai a zuciyar sai ya sa Allah a cikin zuciya to a nan gurin kuma sallar sai a ƙara mata nauyi sai a ƙara mata daraja sai a ƙara mata makin sai a ƙara wanda sai ya zama wani sallar da zai ya kamo taka irin asuba ɗin sai ya yi asuba asuba asuba guda dubu sannan asuba ɗinka guda ɗaya ta yi daidai da nashi saboda naka ta haɗa dukkan abin da ake so a haɗa na ikhlasi so da ka tayi nauyin da in za a sata a cike ne to sai an ɗauko asuban asuban wani guda dubu a sa a cike ne sannan nauyin su yayi ɗaya ma'ana shine asuban ka guda ɗaya nauyinta ya kai asuban asuban wani guda dubu me yake sa haka shine farko tukuna ka zo sallah ka sa yi dan Allah to yi dan Allah shi ma hawan hawa ne akwai wanda zai zo zan yi dan Allah ya biya ni to da Allah ya ce in an yi sallah a cikin jama'a akwai lada 25 ko 27 to ni dan wannan nazo da yi na'am za a baka amma dai nauyin sallan fa bai je inda ake so ba wani kuma idan yazo zan yi sallan a'a ba dan Allah ya bani lada ba zan yi sallan dan Allah ya cancanci a mushi ko ya biya ko ba zai biya ba Allah ya cancanci dai a mishi ibada to wannan nauyin wannan sallar da nauyin wancan sallar ba za su yi daidai ba ba za su yi daidai ba saboda shi wannan yayi dan Allah shi kuma wannan yayi dan abin da Allah zai bayar to akwai irin wa'annan abubuwan a sallah wanda wani sallar da zai da ibadar da zai na shekara daya to wani sai an ƙara masa shekaru ya shekara dubu shekara dubu a duniya kafin wato ibadunsa ya kai ibadan wannan na shekara daya so da irin waɗannan abubuwan da shi yake yi a sallah ɗin in ya zo sallan za a samu khushu a samu ikhlas a samu huzur a samu muraqaba a samu mushahada a cikin sallan wani kuma in ya zo sallan ba za a samu haka ba ana sallan ana tunanin wasu mu'amaloli na harkoki to wannan tashi ma mai kyau kenan yana sallah amma yana tunanin a kasuwa fa na manta da kaza wani zan bashi kaza wani zai bani kaza zan siyar da kaza a ba zan siyar da kaza ba to mutumin da yake wannan tunanin a sallah nashi dan dama dama ko hagu hagu akan wanda shi kuma zai zo sallah amma yana tunanin abubuwa marasa kyau kaman abubuwan batsa haka kaga wannan da wannan shi ma sallar su ba za ta yi daidai ba to balle kuma wanda zai zo shi Allah ne tsakwara a cikin zuciyarsa ba wai yana tunanin wani abu ba to shine ubangiji tabaraka ta'ala yake yake yake faɗi anan cewa wala hadainahum siratan mustaqima Allah ya ce wallahi da mun dawwamar da su akan tafarki wanda yake madaidaici to me kuma Allah ya ce ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wannan aya ta sauka akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ina masu cewa a ba su ayar da ta ce a so annabi to gata akwai wani sahabi ana kiran shi wato sauban saboda shi wannan aya ta sauka kwana biyu ma'aiki bai gan shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai tambaya ina wane sai aka ce ai yana gida yana jinya ya ma'aikin Allah sai ta je a kira mishi aka je aka kira sauban yana zuwa manzon Allah ya gan shi duk ya fada yara mai saboda jinya yace sauban wani ciwo yake damunka yace wasu ciwo ne guda biyu amma aikin Allah ɗaya kani ɗaya wa ciwon ba akwai wa akwai kani yace ciwo ma akwai wa akwai kani yace ko da ya ma aikin Allah yace ma'ana ɗaya karami ɗaya babba yace to fara mun da karamin ko za a samu magani yace ai ma aiki ya ma aikin Allah wannan ba su da magani akwai ciwon da ba magani ya sau ba ai Allah ba ciwon da ya saukar san da ya saukar masa da magani abu biyu ne kawai ba su da magani tsufa da mutuwa amma duk wani ciwo da ka sani sai dai Allah ya koye maganin ba a gano shi ba shi ya bar wa kansa sani inda magani ke amma dai ya yi maganin ya ajiye shi a inda ya ajiye shi ya bar wa kansa sani ya yi sai ƴan nan gaba ne su za su zo su ya ganar da su su gano maganin su amfani da shi ya ce to na farko dai idan na zo wajenka ya ma'aikin Allah shi kuma an rawaito cewa idan ya fito ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai sallar asuba idan kaga ya koma gida to bayan sallar isha ne manzon Allah ya shiga gida kullum haka yake ba shi da wata gona ko ofis ko makiyaya ko shago wajen sana'an kenan ya zo ya ta ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga lokacin da ka shiga gida ya ma'aikin Allah ni kuma zan dawo gida to daga nan jinyar yake farawa wa ashe jinyar na rashin ganin annabi ne na wannan lokutan kaga tun da safe fa suna tare amma bayan isha zuwa kafin alfijir yake to sallar asuba ma'aiki ya fito dan wannan tazaran minti a amin awa uku hudu biyar shida bakwai ko takwas to anan ciwon yake ɗaya kenan sai ce to wannan ƙaramin ciwo ne tunda har zan zo kuma in ganka ma'ana kaga ba na rasa ganin ka awa ashirin da hudu a awa ashirin da hudu ina rasa awa bakwai takwas ne ban ganka ba to kaga wannan ciwon ƙarami ne yace to ɗayan ciwon kuma awa 24 ne zan daina ganin ka shine mana idan kai wafati ko ni na rasu to kaga ba ba ni ba ganin ka kenan da ranan ma in awoyin nan da zan ganka awa 10 sha sha hudu sha biyar sha shida to su ma din an hada su da wancan takwas din ba zan ganka ba to shi sa wancan babba wannan karami to sai manzon Allah ya shiru bai ce masa komai ba to can bai tashi a gurin ba sai wannan aya ta sauka wa man yuti illaha war rasula duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a Allah ya ce fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim wato to wa'annan suna tare da wa'anda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa wa siddiqin da kuma siddiqan bayin Allah yace kuma wa shuhada da kuma wato shahidai wanda aka kashe su a wajen yaki was salihin da kuma managarta bayin Allah wanda ba su yin aiki mummuna sai mai kyau duk inda ka gansu a cikin mutane ko a koyi aiki mai kyau ba sa yin mummunan aiki to suna yake kiran su salihuna wato masu nagartaccen aiki kenan wa hasuna yayi kyau ulaika wa'annan rafiqa su zama abokan zama wajen zama a aljanna aka lissafa wa'annan saboda ka sai manzon Allah ce masa to kai so bana sai kai murna yace ya akai ya bakin Allah shi wannan aya ta sauka akan duk inda nake a kiyaba muna tare da kai to shikenan sai ciwo ya warke an ba shi magani kenan to kaga ma'anar wannan aya kaga tana nuna maka soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma yi masa da'a domin son annabi bai zama son annabi sai ya zama kuma an wa annabi da'a wato ya zama abu biyu ne ga so ga biyayya to shine cikar mutum amma idan mutum ya dauki biyayya ba so akwai matsala in mutum ya dau so ba biyayya akwai matsala wato sai dai a hada guda biyu kamar misali mu mutane ne kafa biyu Allah ya mana an yanke dai akwai da mashin tana da taya biyu ne ana cire ɗaya ba za ta tafi ba akwai damuwa to haka misali sha'anin annabi abu biyu ne da'a da san shi duk inda aka rasa ɗaya tafiyar ba za ta yi ba ba za ta yi ba dole sai dai a haɗa guda biyu ya zo da sallah azumi zakka ya ce a yi kaza a yi sannan kuma ka ji a zuciyanka kana san shi kuma san da kake masa ya zama so ne na fiye da komai da kowa ka fi san shi akan komai da kowa alaihi salatu wassalam to shine wannan wannan aya wa hasuna ulaika rafiqa to kuma me Allah yake zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima Allah ce zalikal fadlu mutun ya kasance tare da annabi ranar tashin alkiyama a wannan aikin mutum bai sai ba shi ba sai dai wato al-fadlu wato falala min Allah daga Allah domin duk inda ka ji falala abinda ba za ka iya samu bane a rayuwarka amma sai Allah ya dauko ya baka take yanzu to shine falala wa kafa sannan ya isu billahi da Allah alima masani sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا